kaman guda uku ne farko malam wannan ya ce imam bukhari baya ruwaya daga sahifar sadiqa mai dalili sannan me yasa hadisan cikinta suka tsaya a matsayin hisan ba su kai zuwa martabar siha ba
hadisar abin nan sahifatu sadiqa amr bin shu'aib an abihi an jaddihi wujada ce an sami ruwayata ta hanyar wujada wujada kamar inda ka ji karatun baya ka san menene wujada wato mutum ya samu abu a gidansu ko a ɗakinsu ko a wajen mahaifinsa ya ɗauka ya ruwayarsa ba tare da shi mai abin ya bashi ba to wujada tana da rauni a cikin hanyoyin ɗaukan hadisi in ba in ba a manta ba mun yi wannan magana to wannan raunin da aka samu gwargwadon wannan raunin shi yasa ya kauce mata kuma shi ne dalilin da ya sa malamai suka sauko da ita zuwa martabar Hassan amma suna ce a'la maratibul Hassan kamar irin su Tirmidhi ma suna sahaha riwayar yawanci riwayoyin Amr bin Shu'aib ana bihi an jaddihi in ka koma littafin Jami' na Tirmidhi za ga cewa yake sahihi yana kai shi saboda a'la maratibul Hassan ne don hadisin da yake akan wato a kododuwar martabar Hassan to yana kan boda ne tsakanin shi da sahihi darajar sahihi martabar ta suna suna tajazubi wani zai tankada shi ya shiga cikin aqallu maratibis siha wani kuma ya dawo da shi a'la maratibil al-hasan an gane ko wannan shine dalili imam al-bukhari bai ruwaito ba amma dai abinda malamai suka nutsu akan sa suka hadu akan sa shine idan isnadi ya inganta zuwa ga shi amr to shikenan hadisin ya tabbata in ya inganta domin akwai waɗanda suke ruwaya daga shi amr bin shu'aib wanda ba ingantattu ba masu rauni to kaga anan ba a duba karshen silsila za a duba wane ne ya danganta abin zuwa ga amr bin shu'aib in ya zanto amintacce ne a karba amma in yana da rauni to saboda rauninsa za a dakatar da karbar wannan silsila ta amr bin shu'aib an abi an jaddi malam wannan ya rubuto yake cewa tarjamar abu zinad al-a'raj an abi huraira shin su ma suna da alakar jini kamar bahas bin hakim an abihi an jaddihi da amr bin shu'aib an abihi an jaddihi shin kuma ma duk yanda aka samu sahifa akwai alakar jini a ba sharadi bane ai wanda suke da alakar jini zaka ji an ce an abihi amma wannan ba inda ka taba ji an ce an abihi in kama duba sunan zaka ga shi wannan abdullahi bin zakawan almadani mutumin madina ne wancan kuma abdurrahman ibn hurmuz shi ba mutumin madina ne saboda ka alaka ta gari ce kawai da ta dalibi da malaminsa amma ba ta abin nan ba wanda kuma yake da alakar jini za ga an ce an abihi kamar bahaz ibn hakim an abihi an jaddihi ake cewa kamar suhail ibn abi salih an abihi an abi huraira
wannan kuma tambayar ina gani daga bangaren shaqaiqur rijal ta fito da suke cewa shi malam wai an taɓa samun wata mata ko ta kai martaban hafiza ko muhaddisa shin kuma malam idan akwai mace a cikin hanyar mazajen hadisi kamar yadda cewa rijalul hadis shin su ma za ta masa nisa'ul hadis
to akwai mata akwai mata ai idan idan ko kula tun a bangaren abin nan sahabbai za ka ji ana faɗar aisha ana faɗar ummu salama ana faɗar sauran matan annabi sun ruwaito hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kuna ji muka muke magana amra bintu abdurrahman ina jin a cikin karatun mu sunanta yazo wanda muka ce a hannun na aisha ta ba haifinta shine abdurrahman ibn samura sahabi ne amma a hannun na aisha ta girma kuma ta halarci hadisai da yawa daga nana aisha radiyallahu ta'ala anha akwai Hafsa bintu Sirin yar uwar Muhammad ibn Sirin babban tabi'in nan babban malami a cikin tabi'ai su uku ne duk ƴaƴan Sirin Sirin asali a wajen yaki aka samo shi a matsayin bawa ya zo ya musulunta kuma ya hayayyafa ƴaƴansa suka zama manyan malamai akwai Anas ibn Sirin akwai Muhammad ibn Sirin akwai Hafsa bintu Sirin dukkanin su malaman hadisi ne kaga Hafsa din zaka yi ta ganin ta kuma karbabbiya ce amintacciya to haka nan an yi ta samun irin wannan akwai waɗanda sun yi ma rubuce-rubuce kamar akwai waɗanda suna da isnadi kamar abin nan fatima bintu ahmad abin nan karima bintu ahmad malamar ibn hajar ce tana da ruwayar sahihul bukhari musnida ce tana da isnadi cikakke na ruwayar sahihul bukhari akwai wata wacce ake kira bibi binta abdussamad alharsamiyya alharawiyya wanda tana da juz'i ana ce juz'i juz'u bibi yana nan a bige hadisanta ne wajen 100 da wani abu wanda malamai maza da yawa suka yi tarwayarsa da isnadin ta cikakke takan yi ruwaya ta hanyar abul qasim al-bagawi har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam juz'in ta yana nan mashhur hasan salman yana da littafi sunan shi inayatun nisa'i bil hadith an-nabawi inayatun nisa bil hadith an-nabawi inda ya tara matan da suka bada gudunmawa a harkar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam juz'i ne dan karami wanda ya tara duk labarin su kawai dai kasancewar mata galibi al'amuran su a cikin gida yake ba ta kuɗi ne suke da maza ba shi yasa ruwayoyin su ba za su yaɗu ba kamar na maza shi yasa ya zanto ba a jin wato dirin su ko da yaushe amma waɗanda aka samu wani abu na ruwaya ya fito daga hannunsu duka za ka ga sunayensu yana getawa a cikin salsalar hadisi saboda haka akwai abinda ake sa rijalul hadis saboda mazajen su suka fi yawa saboda haka kuma ana ibra ne al-ibratu bil ghalib shi yasa ba a cewa nisaul hadis kuma ka wani hadisi ne zaka ganshi daga farko har karshe duk mata ai ba na ji akwai wani isnadin daga farkon sa har karshe duk mata za dai samun a tsirka wani abin da ce an an ummihi ko an jaddatihi amma zaka samu cewa sauran kuma duk maza ne to kuma sai wannan ita macen guda ɗaya ko su biyu da su rinjaye mazan a ce nisa'ul hadis sai dai a ce rijalul hadis ko rijalul isnad na'am malam wannan ne ce da kake magana akan wala qad yassara alqur'ana lidhikr da kake kake kuma karin bayani kan irin malaman da ake samu suke iya jin hadda daga almajirai guda biyu lokaci guda yace imamu az-zahabi shi sayar alamun nubala da yake tarjama sahawi sai ya ce ya kasance yana yin irin haka sai ce wa hada khilafu sunnah ya ce ko magabata ba su kasance suna yin haka ba ko mai malam zai gama na ƙara mana bayani a kai to kalmar sahawi da ya faɗa a nan wani zai ɗauka sahawi wannan mai abin nan sahawi wannan ai na baya baya ne ba zai tarjama zahabi ya tarjama sa ba sahawi nisba ce watakila ya zanto akwai manya waɗanda suke sun girme shi wannan sahawi din wanda ana musu nisba daga wannan sahawi din a ana san wanda yake sauraron hadisi ya zanto yana faɗake domin kada a samu rauni a cikin ruwayar ai mun yi wannan maganar ce in aka samu da wani za a ce ruwayar ta abin nan aka ce kada kada ka yi tasahuli wajen tahammulinka wala tusahhil fil hamli ina jin ya ya ka wannan kan kai tasahuli wajen hamli tasahuli wajen hamli ko kana gigidi ko kana wasa ko shi wanda ake karanta masa yana abin nan to amma wannan ana iya samun wanda na lokacin ma na faɗi mizzi yana gengedi amma kuma yana musu gyara kamar yadda almajirin sa ibnu kafir ya faɗa amma dai wannan ba shine aka sani ana yi ba na'am to malam duk waɗannan takardun wato kusan so suke wai a ƙara masu bayani akan wasu baituka wanda inda sun koma suka ji a nutse mai yiwuwa su iya fahimta tunda ba za a ce a yi sabon karatu ba sai kuma wannan tambayar malam da zan shigo da ita ba ta cikin karatu amma tana cikin karatu wannan wani malamin islamiyya ne ke cewa to malam to mu yanzu yaya matsayin mu malaman islamiyya da muke karantar da yara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya zo hannun mu ba tare da mun san ingancin sa ba to ai wannan maganar ba wai ana in a ce ɗaliban hadisi ba wai kai ake magana akan
alhamdulillah
kana jin kana jin irin tarin abinda abinda wannan malami yake ta cewa ɗaliban hadisi ya karanta kaza ya zama ya karanta kaza ya zama ya karanta kaza to ya za ka kawo kanka cikin wannan magana ai ba kai saboda kai kana cikin awabun nas har yanzu illa iyaka dai mai ido dai a garin makafi sarki ne shi ya za ka koyar amma ba ba maganar ka ake ba saboda ka haƙura ba ta taka ake ba
malam muna ƙara godiya muna ƙara godiya muna ƙara godiya Allah ya saka mana da alheri Allah ya kiyaye malam Allah madaukakin sarki ya gafarta wa mahaifansa kuma na mahaifan Allah ya gafarta musu Allah ya dauka musulunci da musulmai ya kaskantar da kafirci da kafirai bari na yi amfani da wannan damar in fara kiran wani daga cikin ɗalibai wanda ya bi ta hannun malamina eh, cewa ya rubuta baituka amma da hausa da yake so ya karanta a matsayin gwada jin daɗinsa da wannan daura da aka yi na san ya san ko shi wane ne maza maza ya ya matso eh, zuwa nan gurin don ya gabatar kuma a taƙaice eh, saboda lokaci bayan haka kuma za mu gayyaci babanmu don ya yi godiya a madadinmu
بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم yaba kyauta tukwici godiya ga ubangiji na shi kadai shi ke iyawa ni gare shi nake bidawa da ya bar ni da daktanawa kai salati ga- kai salati wa mai gidanmu ai muhammadu shugabanmu har sahabu gaba ɗayansu sada alu gare shi babba aiko shauƙi ya ishe mu sanda shela ta zo gare mu gobe dakta na garinmu wanga zance bai da tamka alfiya ta imamu namu ai su yuɗi fitilarmu ga ku sharhi gunganinmu ai muhammadu sani nawa yayi bayani yayi sharhi ilimi ne ya ishe shi yayi bayani yayi sharhi ilimi ne ya ishe shi sai fita fa yake gare shi kariyar ka gare shi rabba wanga sharhi ba irin shi wanga sharhi ba irin shi kokari ne kokari ne ai gurin shi yayi ta yi fa yayi ta yi fa ya binciko shi don ko sauke hakin ka rabba dakta sani ina irin shi Dakta Sani ina irin shi, a in akwai ku faɗa mu ganshi, in akwai ku gwada mu ganshi, wanga fanni ne fana shi babu ƙarya babu tamba. Jalla ne fa ya jallala shi, don ku shi fa ya san nufin shi, shi ya sa fa ya zaƙulo shi kariya ga sunan na ƙaha, tarjama ta rijalu gasu, tarjama ta rijalu gasu. matsaloli ke bace su masu rauni har su hahu wanga zance babu ƙaga za ka ji su musalsalatu wanga daɗi salsabilu za ka ji su musalsalatu wanga daɗi salsabilu to gwani ne ke faɗin su dakta sani akwai ƙwarewa ga fadabta ɗalibin shi aidisi na aidisi na facen aidisi na facen ya bi shi har kano fa a can ya bar shi mai gidanmu ya ce gare shi wanga zance an gama ta ga kwadakta sa'idin shi aigiya da na dama nashi ya yi dukkan ƙoƙarin shi rahimi ya biya sanawa dakta rabi'u mai gidanmu marhaba da ka zo gare mu kai da dakta dukkaninku gafara ya game ku rabba babana wala na gwa- babana wala gwala sannu lala lala muke dukan mu murshidi yau gashi ga mu kariya kariya ya game karabba eh eh kun kanawa kun ji daɗi dan jikin ku da dakta sani dakta rabi'u dan uwan shi ai abunsa yake ta kwasa kukanawa kun ji daɗi ɗan cikin ku da dakta sani dakta rabi'u ɗan uwan shi ai aginsa yake ta kwasa midiya na taho gare ku kun yi dukkan ƙoƙarin ku dukkanin fashi gulgulan ku kun baro su saboda tsaha dukkanin su ilahi ba su ai jaza'u adamata su sa su ruru ga fuskunan su mu da su faga mu da su fa gaba ɗayan mu fauzu ne manufa fatawa wanga wanga dai yan baituka ce nai ta zamto hamdala ce zuciya ce ke ta bege wanga rana zan yi dace can na shafa na yau ta ɗai ba miftana ku fa ne ya tsara wanga waƙe shi ya raira ya ilahu da ɗan basira ɗan nazam gaba na gwanewa hamdala ta ba iyaka don anan fa nake jikewa da alaƙa ce ko faranta yin ta yin ta dai shine nufi na
malam Miftahu jazakallahu khair bari in taliki
malam
Ah, ma- ma- masana masana waka suna cewa wato ita waka in ba mubalaga ba kuzuzutawa da zarmewa da wuce iyaka ba ta daɗi don suna maganar waƙoƙin hassan ibn thabit wanda ya yi su lokacin jahiliya da wanda ya yi su lokacin ya musulunta to sai suke cewa me yasa waƙoƙinsa a lokacin jahiliya sun fi zaƙi sun fi daɗi amma bayan ya musulunta sai waƙoƙin suka ɗan rage zaƙi da abin nan sai aka ce to ai babu ba zai yi mubalagar da zai yi da yake yin ta lokacin jahiliya ba yanzu ya zama musulmi akwai abin da ba zai iya faɗa ba to dama su mawaƙa alam tara annahu fi kulli wadin saboda haka za a yi ta faɗa abubuwa waɗanda hakika ba haka suke ba amma dai don a birge ba su sauraro kuma waƙa ta yi zaƙi sai a yi su
malam ya ta da liki gida Allah ya saka wa malam mai tawa da alheri a bari in kira ɗaya daga cikin almajiran malam ku ya kuri wanda ya zo daga ah, wani gari a matsayin wanda zai wakilci wanda suka zo daga wajen wace shi ma malamin hadisi ne na na ce shi ma ɗaliban hadisin ne shi ma kuma ɗalibin hadisi ne kuma ga shi ya sa google bismillah baba ba- malam bakar abu salam baba ba ne fadal هذا عجيب ضل الطريق
amma ba wata waka za ka yi ba kuma بل كن قال عجيب ضل الطريق malam masanin larabci ne ya daga gonar larabci ne ya shigo min asalin can ne ka kai kace can ne nasu kun dai gane larabci ko barakallahu fikum duk abin da zaka ci
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد
a gaskiya ina matuƙar farin ciki da Allah maɗaukacin sarki ya bani dama na halarci wannan karatu gaba da gaba wanda bayan a da suna sauraron karatun daga nesa a hakika muna matuƙar farin ciki tare da kyakkyawar addu'a ga wannan malami namu wanda yake dora mu akan tafarki na ilimi irin tafarkin magabata Allah ya ƙara yadda a gare su al'imamu malik Allah ya ji kansa da rahama lokacin da su yahaya suka ji zuwa gare shi suka taso tun daga ah, tun daga can andalus suka iso har zuwa madina kan hanyarsu suna tafiya suka taho tare da wani matashi duk inda aka tsaya aka sauka sai ya yi wa'azi ya kuma zaburar da mutane har sai da aka iso madina ko da aka iso madina ya tashi a masallaci zai ci gaba da wannan labarai da yake yi masu ratsa zuciya da wa'azi sai manya suka dinga tashi suna fita yara kuma da matasa suka dinga jifansa da takalmi wani abu sai ya ba wasu ya haya mamaki ya akai haka a madina to da suka tafi wajen malik sai ya zama farkon abin da suka tambayi imam malik kenan ya aka yi haka ta faru sai ce aiko abin da suka yi sun kyauta sai suka ce to magabata to in sun taru a me suke taruwa sai ce sun kasance suna taruwa ne akan ilimi ko kuma akan fiƙo abin da yake nufi shine babu taro mai alkhairi da albarka irin taron da za a taro a nuna wa mutum abin da bai sani ba musamman wanda yake da alaka da ilimi musamman kuma ilimin hadisi wanda a yanzu masu shi suka yi karanci kwarai da gaske a Allah ya saka wa malamin mu da alkhairi wanda har kullum ni ina tausaya wa 'yan Najeriya da suke karɓar karatu a wajen malam da Hausa kawai wallahi mu abin da muka karba a wajensa a lokacin da muke almajirci tun a jami'a da kuma abin da muka san malam ya adana a cikin littattafai da wanda muke jinsa yana gabatarwa da yaren larabci idan buƙatar hakan ta tashi ina ganin mafi karancin kaso munan muke samu da hausa da Allah saboda yanayin lokacin da kuma yanayin mutanen da yawansu a fatan mu shine ubangiji ya sanya wannan a cikin mizanin kyawawan ayyukansa sannan dan uwanmu kuma yayanmu Dr. Ibrahim Zina wanda ya zama hamzatul wasl na wannan alkhairi tare da waɗanda suka taimaka wajen ganin cewa wannan abu ya tabbata muna fatan ubangiji subhanahu wataala ya haskaka musu kirjinsu ya kuma karɓi wannan aiki a matsayin kyakkyawan aiki mu kuma almajirai da muka saurara muka fa'idantu Allah ya ba mu ikon yin amfani da abin da muka ji a wajen malam Allah ya saka wa malam da alkhairi Allah kuma ya saka wa da duk suka taimaka wajen ganin wannan taro ya yiwu da alkhairi sannan a ƙarshe malam ce wai daga luga na shigo hadisi gaskiya ba daga luga na shigo hadisi ba. daga qur'ani ne sha'awar hadisi ne sha'awar luga amma ba kun da sani a luga gaskiya sai dan abin da ba a rasa ba wanda muke jin su malam suna yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shi yasa yake karanta makamakon hariri a shafinsa a karshe malam da ya gama ba da shaida kan kan sai da malam kuma yace abin da ake wani ɗaliban hadisan nan kana ta a cikin wanda suka sami halarta wannan daura har akwai shek azzaki azzaki muna so yan malam ka wakilci mutanen sai da jama'ar ka sai ba ka baka wani abu
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين amma badu yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah wannan zazzakin fa ba a jona mata sunna ba kai virus malam amma alhamdulillah dama duk wanda ya sani ya san asalin yan zariyan ba aka suke ba yan kauye ne kawai suke ci da buguzo kuma yanzu sun tafi makabartan tarihi insha Allah to gaskiya ni ba wani abu da zan iya cewa musamman duba da lokaci da kuma cancanta wanda da ya kamata su yi magana sun riga sun yi illa iyaka ni kira na zuwa ga yan uwana ne ɗaliban ilimi kani da Allah wanda ya zauna a wurin nan da wanda ke bibiyan karatuttuka mala ya san muna da aiki mai yawa a gaban muna da aiki namijin aiki kwarai da gaske mu mukan satin mu biyan da tashi gaban shi kuma sati biyu masu zuwa insha Allah muna gaban shi mukan yi awa goma sha biyu gaban shi a durkushe muna ɗiba duk wata wallahi daga lokacin da hankali na kan tashi shine sanda na kantina za a duba a duniya ba ga fuskokin irinsu Allah ji kan Sheikh Jafar Mahmud Adam da Rahama to ina ga mu ɗaliban ilimi yanzu ne ya kamata gaskiya mu tashi mu yi da gaske dama ce da Allah ya bamu wanda da yawa suna nema ba su same ta ba sannan kuma natsuwa da kiyaye mutunci musamman irin lokutan da muke da tsantsaini da malamanmu musamman shi malam nahsibuhu wallahu hasibu wala nuzakki ala allahi ahada amma da ya kamata gaskiya mu je mai kanmu karatun tanasu wannan sako ne a dunkule da nake fatan dukkaninmu za mu je mai tunani a kai mu ga me za mu iya yi na abin da za mu iya bayarwa tunda addinin nan baya ginuwa da hayaniya baya ginuwa da rashin tushe kuma baka iya bada abin da baka da shi Allah ta'ala ya saka malam da alkhairi ya maishe da kuwa gidansa lafiya kuma ya kyautata ƙarshen mu baki ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullah da haka kuma shi zariya ne ba zazzaki ba
samunan nufar ta hasar zaki haka yake a cikin littafai malamai ke nufar mutanen garin zariya da shi ba wai daga kan wasu ɗan yau wannan nufar ta ne da aka fara ta ba ta ɓaci ne da bidi'a ta muke so mu gyara ta da ne yasa shi ne nama a zantace zan da ma da ku bayan kammala karatu ko da kalma ɗaya ko biyu a matsayin kalma ta nasiha gare mu baki da kalma ta jihiya da ya dan mana kan kowane abu da wannan ya gani dan ya zanto ɗauraya wa zaman baki da
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين آه، abinda nake so in faɗa na san dai wasu abubuwa da dama sun shigo cikin karatun da muka yi musamman an yi magana azabu talibul hadith wanda wannan an ambaci talibul hadith ba wai dan kawai da shi ake magana ba sai dan ka sai dan ana magana ne kawai akan hadisi shi yasa aka kirawo abin da ladubba mai neman ilimin hadisi amma ladubba ne na dukkan wani ɗalibin ilimi sawa'un ilimin hadisi yake nema ko ilimin fiqh ko ilimin tafsir ko ilimin akida kowane irin fanni na ilimi ya wajaba ya sifantu da waɗannan sifofi da aka ambata abinda ya shafi ikhlasi gyara niyya yi dan Allah tsayawa da amfani da lokaci da girmama waɗanda suke karantar da kai da sauransu wannan duk abu ne da yake mushtarak ne kowa da kowa yana ciki a jan hankalin da zan yi shine ɗalibin ilimi idan bai tashi tsaye ba ya yaki dukkan wasu abubuwa da suke kewaye da shi masu shagaltarwa a wannan lokaci to babu inda zai zai zama kawai yana ta dawur wura ne guri guda a yanzu Allah subhanahu wataala ya jarrabe mu da wani da wasu abubuwa waɗanda ba a jarrabe na farko da su ba musamman abubuwan da suke almulhiyat abubuwan da suke ɗauke hankali abubuwa da dama waɗanda za su hana ka tsayawa a kan abin da ya shafi ilimi gashi kuma kana da awar kai mai neman ilimin ne amma kuma sai ka ɓata lokacinka akan wasu abubuwa daban waɗanda ba za su amfane ka ba babu wani wanda ya kamata ya fi sanin amfanin lokacinsa da mahimmancin lokacinsa irin ɗalibin ilimi da yake so ya karanci ilimi ya kuma fa'idanta ya fa'idantar wannan shi ya kowa kamata ya san amfanin lokaci kada bibiyar musamman kafofin sadarwa ɗin da na zamani da suka yi yawa suke hannun kowa kada bibiyar su ta sa su ɗauke maka hankali da zanto lokacinka gaba ɗaya ya tafi akan wannan a da can kafin waɗannan abubuwa su bayyana za ka samu mutum ya tsaye da hankalinsa guri guda wajen karatu amma yanzu da waɗannan abubuwa suka fito hannu ana karatun ma wani yana batsa-batsan wayarsa wani yana yana duba facebook wani yana duba sakonnin da suka shigo wani ma har ansa zai bayar ana cikin karatu to kaga babu shakka waɗannan abubuwa idan akwai su to babu yadda za a yi a haɗa gudu da waiwaye in kana gudu kana waiwaye to ba inda za ka je abinda kake gudun ya cin maka zai zo iske ka saboda haka dole ne sai mun amfani da lokacinmu mun watsar da wasu abubuwa da muka san cewa amfaninsu kaɗan ne bal ma wa ismuhuma akbaru min naf'ihima ila cutar wanda za su yi mana su fi ba amfanin da za mu samu sannan abu na biyu ya kamata a kowane ɗaya daga cikinmu musamman nan dai da san fuskoki nan ɗaliban ilimi musan a matsayin da Allah ya ajiye duk wani ɗalibin ilimi ne neman ilimin addini ya karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sunnar ma'aiki ya karanta tafsiri hadisi da sauransu ya isar da al'umma to ya sani cewa yana wani mauki ne yana tsaye ne a wani wuri mai muhimmancin gaske kai ya yarda wani ya canza masa wuri ya tura shi wani wuri kuma daban ya tsaya wannan wurin domin nan ne tagarar da yake toshewa nan ce kafar da yake toshewa ku ɗauki kanmu kamar rumat waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aje su akan jabal rumat akan wani dan dutse ya ake kudu yace ko mai ake yi duk irin hargowa da hayaniya duwar abu da suka je yana faruwa a fagen daga a fagen fama kasubar inda suke to mu ɗauka mu ma a yanzu kamar muna kan wannan dutse ne kada mu bar guranen da muke don ka bar gurin da nake ta nan za a shigo wa musulunci ka san cewa kana kana kana toshe wata kafa ce kuma wani aiki ne da kai ne za ka yi shi babu wani wanda zai yi yi maka wannan aikin in ka bari in ka bari to ka bar wani guri da za a shigo mana kuma ta nan abin da yake faruwa a yanzu da yawa daga cikin ɗaliban ilimi masu karantarwa masu wa'azi masu abin nan sukan bar aikinsu su kama aikin wasu su bar aikinsu su sai su kama yin da wasu su kuma wanda kake aikinsu ba za su iya yin naka ba kai ka koma nasu su kuma ba wani cikinsu da zai zuwa ya yi naka to kaga a nan ka bar wani guri kaga wani fage wanda babu wanda zai toshe shi siyasa tana shigowa hayaniyar siyasa tana ta karuwa ya kamata ɗalibin ilimi da malami da mai karantarwa da mai wa'azi ya tsaya a inda yake kai ya matsa gaba kada a fizge shi a shiga da shi wani rugunsi wanda ba nan ne mahallinsa ba karshe ya bar mahallinsa can abin da zai je ba zai iya samun abin da zai iya yi ba kuma in ya dawo nan ya samu an riga an yi banna saboda ka kula da aikin da kake yi aikin ka mai dorewa ne aikin ka baya da lokaci baya da rana aikin da'awa karantarwa ilmantarwa samarwa da al'umma mai tarbiya mai tsoron Allah aiki ne da ba shi da lokaci ba shi da kinuwa duk wani dan siyasa da zaka bi al'amarinsa gajere ne dan takaitacce ne yau ana yi da shi gobe ba a yi da shi in ka je ka narke a jikinsa sai ku narke tare ku tafi kuma shikenan ka bar mana gibi kuma a cikin tafiyar mu duk sanda ka tafi ba lalle ne kuma ne ya tsaya a inda kake ba shi ma yana tsaye a inda yake da a inda yake saboda haka ɗaliban ilimi kada mu yadda wata guguwa da za ta zo ta ɗan ƙarƙarƙar lokaci ta bar ta sa ka bar mahallinka ta bar aikin ka je kana yin na wani na tabbata dukan ku nan masu hankali ne masu fahimta ne kuma kun fahimci me nake nufi saboda ka duk abin da za a yi a zo a same ka akan abin da kake yi kuma abin da kake yi abin da ya shafi kowa ya kowa bai shafi wani wani rukuni na al'umma baban da wasu bai shafi wani fati baban da wani fati bai shafi wani dan takara baban da wani dan takara kai na kowa ne kuma kowa kana so ka isar masa da sakonsa to kar ka yarda ka narke jikin wani wanda shi in ya tashi narkewa tare za ku tafi duka zama a tsaye a gurinka kowa ya zo ya bukace ka amma kai kaka ji bukata gurinsa wannan shine zai sa tafiyar tamu ta ta ba da ayya masu amfani muna fatan ubangiji subhanahu wataala ya ba mu jajircewa ya ba mu hakuri da juriya akan abin da muka dauka wa kanmu kuma muke ciki Allah ya taimaka mana assalamu alaikum warahmatullahi
abu na kusan na karshe shine cewa akwai waɗanda sun san sun ba da wasu saƙonni ba wani kuɗi ba cewa a faɗa a wannan guri wasu ma saƙonnin mabambanta ne na zaɓi ba zan faɗi kowane daga cikin saƙon ba wannan yanayi yanayi ne na neman ilimi yanayin ɗalibta ba za mu saka wani abin da yake ba ɗalibta ba a cikinsa Allah ya amsa mana abin da muka baki da zan yi amfani da wannan damar a ƙarshe in gayyaci babanmu malam ibrahim idris imam baba ga abokinmu kuma ƙaninmu shi ma mai da'awa ga shi ga mataimakinsa malam hanafi abdulrahman ga malam ina alfahari da cewa waɗannan mutane guda biyu ban yi sati da zuwa garin nan ba kowa da cikin zai yi koyi da ni malam ya fara koyi da ni da an bai da sa'alun yana karantawa a matsayin sa na malamin juwidi ta ce a wancan lokaci a nan gari da ko malam abdulrahman malam malam hanafi abdulrahman ya koyi da ni malam azaka ibrahim a tsani sittata burtukanati ga wata malam muna godiya Allah ya kara mana lafiya Allah madaukakin sarki ya kiyaye shi wani ya Allah ko da take kiyaye masa mutuncin ka ya kara masa imani malam sai sai ma kowa in ba kowa ne mana ai ba wani Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين. farko bayan wannan masallacin da kuma wannan kungiya ta mu albarka da jama'ar zalatul bid'a wal amal sunna wani lokacin gamman ana gabatar da godiyar ga Allah madaukakin sarki zai ba mu dama aka yi wannan zama da wannan karatuttuka na kwana a ƙarƙashin profeso muhammad sani wanda shi da kansa ne ya bamu wannan lokaci ba wani ƙarfi na muke da shi ba ko na kuɗi muke mu je mu ɗauko malam shi ya yi wa waya ma malam zai cewa zai zo ya ba ta ni kuma malam ya gaya mu malam zai zo ran saba kwana ran lahadi tashi da wannan karatu sauran shirye-shirye kuma su su ɗauka sina su suka gabatar na ga muna godiya ga malam ba wani abin da za mu ce maka illa mai koyi da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ce wanda ya aikata muku alkhairi man sana alaikum al-ma'rufa fa tabi'u wanda ya muku abin na yi na da yin duk saka masa in ba za ku ci saka masa ba ku kuma mun ci kololuwan addu'a da manzo Allah ya ce mu yi maka ya ce jazakallahu khairan to mun ga Allah ya saka maka alkhairi kuma ƙari da shi malam ya ce da duniyar ka da iyaye da sauransu sai ta maka tsamuwa mun goyi ba ka Allah ya musu albarka su kuma iyaye mu ba ta Allah ya tsare su da yan uwa kuma da suka zo da wurare da dama wasu daga Lagos wasu daga Kano wasu daga Kaduna wasu daga Gombe wasu daga Jos sun zo halarci wannan karatu to muna fatan abin da malam ya karanta da mu zai mana amfani gaba ɗaya Allah ya saka mu kowa da alkhairi zan dan muku dan wani bayani kaɗan wannan zama akwai wani baban yana jinya ido a kaduna kan din da likita ya bashi ba zai cika ba sai ce a kai shi kaduna aboki nan na yake ba ba lokacin bai ba ya ce ai ba ina zuwa kaduna don jinya ido ba ya ce kaga malamin nan malam bakar kuma shi ne nake zuwa in ci zuciya ta a wuta ba wajen mu gaban don haka shi ma da kamansa a wurinmu a yanzu kamar gurbin ba da karfe don haka muna godiya kwarai mun muna fatan ku koyi da hali da ɗabi'u ba da zallan karatu ba domin abin da muka rasa kenan a wajen malam kamar malam ba ka shi duk abin da ka ba shi mai yawa ko mi yawan sa zai ba da shi a gaban ka ba wai sai ka ba ba ba ma zai ci ni irin wannan faru a gaban a gabana na gani don haka koyi da ɗabi'an su kamar yadda malam ya cewa malam mai tsawali ne mai ɗan duniya ne kai kokari ne ba wai sabon karatun kawai ba da aka koyi ɗabi'an ka zama mutumin kirki kowa ya zama yana sha'awar ƙarfi koyi ko jiya muna zaune da malam an kawo yaro dan an gani sai ka zo ne yana so ya zo bauchi tun ya gaba da jiya muna zaune tare da shi har kai hoton su da yaro ba su na fata Allah ya fice da yake saka wa kowa da alheri kuma yadda muka taru a nan lafiya Allah ya da kowa gida lafiya kuma har da kasan da take ciki kar a manta ku ci gaba da addu'o'i wannan muna tawassuli da wannan zama da muka yi Allah ya kare mana kowa Allah kuma ba da abu ya ba mu lafiya kuma lafiya Allah ya kiyaye mu daga masu munanan halaye su ma masu shi Allah shi da su to wannan nake fatan Allah mu dauke sarki gobe da insha Allah malam zai koma muna masa addu'a da duk waɗanda za su koma Allah ya sai su da lafiya mu kuma ya bari mu a nan cikin nutsuwa da kwanciyar hankali Allah ya saka mu kowa da alkhairi سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك